إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين تقص ga wata na uku watan rabi'un al'awar hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1447 a wannan masallaci mai albarka masjid umar bin khattab a ci gaba da karatu a littafin at-tajrid as-sarih li hadith al-jami' sahih wanda babban malami a Sheikh Ahmad ibn Abdul Latif Az-Zabidi ya yi ikhtisarin shi daga sahihul jami muna a kitab na 42 shine kitab shirb ko kuma kitabul musaqa za mu ci gaba da karatu a hadisi na 1000 da saba'in da uku dubu ɗaya da saba'in da uku yana ƙarƙashin babe babu ismi man mana abin sabili min alma'i Allah ya amfana da mu ya mana jagora ya sanya mai aiki da duk abin da za mu karanta rabbal alamin mala ce babu ismi man mana abin sabili min alma babu ismi wannan babe ne wanda zai bayanin hukumci ko kuma zunubin man mana abin sabili wanda ya hana matahi minal ma'i daga ruwa mutum ne ɗan bulaguro sai ratso gurin rijiyarka ko famfanka ka agaza mushi da ruwa sai ka hana shi to yaya hukuncin wannan a musulunci matahi yana da kulawa na agazawa da ya kamata agaza mai duk lokacin da mutum zai ambata cewa shi matahi ne guzurin shi ya katse ko yana buƙatar agaji in dai ba mayaudari ba ne an san ba matahi ba ne kaga makaryaci ne dama ɗan gari ne to kaga bayan da za a yi mutum ya karya ɗauka a bashi an yi a ta'awun alal ismul udwan ko kuma an san in an bashi ga abin da zai to don wannan an hana shi ba laihi ba hatta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da tana Khadija tana waɗin kyawawan halayen shi kaga da ta ce kalla wallahi ma yakhzi kallahu abadan innaka lataslu rahim wa tahmilu kalla wa taksubu al-ma'lum wa tu'inu ala nawa'ib al-haq sai ta ce kana taimaka akan musibu na gaskiya kenan in ba wannan ba duk wanda ya ikirarin shi matahi ne kuma guzurin shi ya yanke to ka taimaka mashi abin da ka yi kari taimako ba dole ba sai ka ɗauki abu mai yawa ka bashi in kuma babu abin da za ka bashi ƙaunin ma'arufin wa magasaratun khairun min sarƙatin ya tukurwa magana mai daɗi kyakkyawa da addu'a ta yi sarkar da za a ba mutum abin shi da cutarwar baki mun sa hadisan mutane uku cikin banu isra'ila wanda mala'iku suka zo musu a sura ta bil'adama suka gabatar da bukata kaga kowanne daga cin mala'ikun ya ce, Ni matahi ne, guzirina ya yanki, babu abin da zai kai ni gida sai ta taimakon Allah, sannan da taimakonka, da suka hana kaga abin da ya biyo bayan samun tozarta da tagayyara. Dama kuma wannan shi ne sakamakon mutumin da zai zamanto ya haramta ma miskini wani abin da yake haƙƙin ya bashi. To, balantana kuma ruwa wanda shine rayuwa na ɗan adam mutum sai zama matahi ne ɗan bulaguro ne a daji kai kadai ne kake da abin nan in sai biyo wajenka dan mugunta sai ka hana shi ko binnewa ko boyewa wannan duka kuskure ne ana bi hurairah radiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يؤطه منها سخي ورجل أقام صلعته بعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أوطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل ثم قرأ هذه الآية إن الذين يشترون بآد الله أيمانهم ثمنا قليلا سيدنا أبو هريرة يقول منذ ثلاثة ثلاثة نوع متأكد كتكين الأمة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة أرى القيامة الله بزيم سدوبي نرحمة با kaga ku duk wanda Allah ya haramta mishi ganin zatin Allah ko kuma Allah ya haramta mai dubi wanda yake na rama tabbas an haramta mashi babban alkhairi wala yusakkihim babu Allah yana tsarkake su walahum azabun alim kuma suna da azaba mai radadi kale ka wannan ukuba guda uku su nau'in su uku ne salasatu la zullahu ilaihim yawmal qiyamah nau'in mutum uku Allah zai musu ukuba uku ra'al qiyama la yanzuru Allahu ilaihim kaga Allah zai haramta musu dubi na rahama wanda a bayan Allah da kwai waɗanda Allah zai killace su ya sanya su cikin wani labale ya bujiro musu da laifuffukansu ƙananan laifuffuka san ka san kayi kaza kayi kaza kayi kaza bawa yana jin tsoro ya tabbata yayi ya sa akwai manya yana ɗarɗar yana tsoron ka aje a ban kaɗo manyan sai a dinga nuna mushi kanana a dinga nuna mushi kanana zai ce kwarai Allah na aikata sai Allah ya ce dukkinsu na maida masu hasan a lokacin bawa bayan Allah ya ce na suturce masu a duniya haka a lahira ma Allah subhanahu wataala zai ce din na maida su kyawawa bawa zai ce Allah akwai wasu zunuban da ma ban gansu ba anan kuma na san nayi su waɗancan manyan to kaga in Allah ya haramta ma bawa dubi Allah ya haramta mai alkhairi mai ɗumbin yawa wala yuzakihim kaga uquba ta biyu Allah baya tsarkake su uquba ta uku walahum azabun alim kuma suna da azaba mai radadi azabun alim nau'in azaba wadda take take karuwa kamar da za a ce lamba goma lamba ashirin lamba talatin lamba tana tahiya tare da wannan wannan kuma yana daga balbalin barayi da tashi hankali na wuta wanda Allah ce inna ha tattali'u alal af'ida wuta ce wadda take ratsawa take kutsawa kahon zuciya wutar da Allah ya ce kullama nadja juluduhum baddannahum juludan ghayra hal yazuqul azab duk lokacin da fatar su ta dahe ta zabki akai tsaye za a canza musu wata saboda su dandani azaba hadisi na 1073 ne 1073 su wane ne wannan kagawai don tsoratarwa da tsawatarwa sai aka haɗi ma nau'i uku ne don ka kiyaye kanka daga ciki sai aka haɗu kuma irin tashi hankalin to kuma kaga wannan dole zai sa mutum sai faɗaka ya ji an ce ma wasu nau'i uku ga irin ukubobi da za a musu guda uku kaga yanzu dole mutum zai kasa kunne ya ji wai waɗanne ne waɗannan sai ce rajulun kana lahu fadlu ma'in mutumin da ya zama yana da cingin ruwa bi tariq a hanya da Allah a sahara da Allah a titi da Allah kaza fa mana'ahu min ibn as-sabil sai yana ma matahi kaga rajulun kana la fadl ma'in inda ruwan da bai huce na bukata ka ba ba wajibi bane ka bada in ko ka bada isari wannan wata fadala ce da gare ka shine abin da zaka yi amfani da shi ka ba mutum to wannan kenan ka bibita shi wannan kuma daraja ce ta koli wanda ba kowa bane yake isa zuwa ga wannan kuma ba wajibi bane ka dau abin da shi gare ka ruwan da shi gare ka saboda wajibin ka ka kare kenan kai rayuwarka bi tarifa manahu min ibn sabil bayan yayi kingi kuma sai hana ma matahi wa rajulun bai'a imaman da mutumin da ya cappa ga shugaba la yubai'u illa li duniya bai mai mubai'a ba sai dan haja ta duniya ka nuna ma wani shugaba daga shugabanni kana tare da shi ko da a irin tsari wanda yake na zamani ko da irin tsari ba wai a tsari na halul halwal aqdi ba wancan tsari na khilafa islamiyya sai ka nuna kana tare da mutum kana yi da shi amma la yubayu illa li duniya baka mai mubaya baka bashi goyen ba kawai manufanka dan duniya ne bayan atahu min aradi in ya baka shine naka ka yarda da shi za a ci gaba da sha'ani wa lam yu'tihi minha sakhita in kuma ya hana shi sai zamanto ya ki shi ya yi fushi kaga ya zama kamar abdul dinari wanda Allah sai ce in utiya radiya in lam yu'ta lam yarda in an bashi yarda in ka hana shi kuma wa rajulun aqama sil'atahu da mutumin da ya tsaye da hajjish ba'da al-asr bayan la'asar yana sai da kayan saidawar yana cinikayya faƙala ya ce wallahi lazi la ilaha na rantse da Allah da babu abin bauta sai shi kadai laqad ataitu biha kaza wa kaza kaza da kaza na siye ta fa saddaqahu rajulun sai mai sai ya gasata la'alla mutun ya kai rago ko tumkiya ko na abu yana sai da bayan la'asar me yasa aka yi tafsisin waqtul asr saboda lokaci ne wanda yake mai girma hafizu ala salawati was salatul usta ka gani salatul usta hiya salatul asr ka gani hiya salatul asr to kaga sai ya zamanto a lokaci daga lokaci wanda yake mai albarka yana sai da kan kuma sai rantsuwa rantsuwar fajirci wanda manzala san sai ce alhalifu munfaqatan lisil'a mumhaqatan lilkasab rantsuwa dan daga daraja haja tana shahi albarkar kasuwanci duk ɗan kasuwar da zai maida kasuwancin shi kawai rantsuwa ba zai saya ba da rantsuwa ba zai sai da ba da rantsuwa akwai da yawa daga 'yan kasuwa Allah gyara halayen mu zaka ga halin su ne haka in sun zo sai wanda za su saya yana wayo wayo za su dinga rantsewa ba kaza ba kaza ba kaza kuma in za su sai da kai inda zai je laɓe ya ga za su sai da sai sha mamaki da wannan rantsa-rantsa ya ce a tsaitu biya kaza wa kaza wannan jika kaza kaza na sai shi fasaddaqahu rajulun mutumin sai gaskata shi saboda ayyana daga haƙƙin ɗan uwanka musulmi in ya rantse ma ka gaskata shi akan wannan so ma qara hadhihi al-aya sai ma ke karanta wannan a innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi lalle waɗannan da ke suke fansar da suke sayar da alƙawalin Allah alƙawalin Allah duk alƙawalin da aka kulla shi ai Allah ne umarni da cika alkawali ɗin to duk alkawalin da za mu kulla tsakaninmu cika shi alkawalin Allah ne duk abin da muka yarjejeniya yarjejeniya ta tsakaninmu to wani ya zama to alkawalin Allah ne laqad ataitu bi kaza fa sadaqu rasul maqara a innal ladina yastamnu bi allahi wa aymanihim da rantsaran dan su samanan qalilan da dan tamani kadan Allah ce ulaika la khalaqa lahum fil akhirah aran lahira waɗannan ba su da rabo wala yukallimuhum Allah Allah babu yana dubin su bayan tsarkake su sannan suna da azaba wadda take mai radadi kaga wannan iya nuna mana hadarin bayan biyan bukata mutum yayi aiki da ruwa musamman ma a daji musamman a daji mutum ya haramta ma mutane ruwa sannan kuma yana nuna mana duk inda kai bukata musamman ababe na bukata kaga nan ruwa aka ambata to ina ga sauran kuma abubuwa ko ma menene ko ma menene sai dai shi ruwa da yake abu ne wanda Allah ya sa rayuwar ɗan adam a tare da shi kuma da ɗan adam ya tagayyara abu na farko da zai nema kaga ruwa ko 'yan wuta da za su kira 'yan aljanna kaga abin da za su nema za su ci an afidu alaina min alma'i aw min ma razaqakumullah ku dan kwararo mana ruwa sai sun fara gabatar da bukatar ruwan saboda balbalin bala'in da suke ji na bala'in kishirwa to ruwa za su fara gabatarwa sannan aumin mara zafin nawo sannan wannan yana nuna mana haɗarin yin mubaya'a ga shugaba amma don saboda kawai hajjar duniya ba don Allah ba abin da ake bukata ya zama duk abin da zami mu kalli Allah subhanahu wataala mu kalli maslaha ta addini ba so mutum ya zama babban abin da ya sa ma'aunin ƙi da so shine abin duniya ba a gina ƙi da so akan abin duniya yana nuna mana haɗarin rantsa-rantsa musamman a cikin kasuwanci yana kwashewa albarka ta kasuwanci Allah kare shi yasa ya maimaita shi a cikin hakam babu man baya a rajulun layi bayi illa duniya wanda ya zo ya yi mubaya'a ga mutum amma bai mai mubaya kaga nan ya ce baya a rajulan wanda ya mubaya'a ga wani mutum amma manuwar kawai don duniya ne ashir babu mar'a anna sahibal haudi wal qirba haqu bima'i wanda yake ga mai tabki da kuma wanda yake da salka shine fi cancanta da ruwan shi mai tabki da wanda shi ya fi cancanta da ruwan shi kaga a kissa ta abin nan ma'ayyar annabi isma'il kamar yadda a gaba za mu ga wannan a shahadat ya maimaita shi babu yamini ba da asar rantsuwa bayan sallar asar akan killacewa wannan lokaci saboda albarka shi da gallaza rantsuwa kamar misali za rantsuwa a ce a zo masallaci don a ba mutumin tsoro ba wai dai duk in ya rantse ko ina ba ma bai ba sai a ce ashe masallaci saboda mai tsoratarwa kenan kamar da za a ce ma mutum je kayo alwala kaga ko ba alwala ya rantse ko ba alwala ya rantse rantsuwa ta yi ba sharadi ba ne dole ya yi alwala amma saboda gallazawa da girma sai a ce yi alwala babu fadl saqayil ma'i wannan babe zai mana bayanin fadalar shayar da ruwa ga dukkanin ma'abucin bukatar ruwa ko ma wane ne duk wani wanda yake da bukatar ruwa sai ka taimaka mushi to wannan yana da dimbin fadla a musulunci kamar yadda zamu gani wa an radiyallahu ta'ala an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala bainama baina rajulin yamshi fashtadda alaihi al-atash فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهص يأكل الثرى من العطش فقال لقد بلغ هذا مثل ما مثل الذي بلغ بي فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا قال في كل كبد رطبة أجر daga abu huraira Allah ƙara yarda a gare shi ya ce manzo sarasa ya ce bai na rajulun yamshi lokacin da wani mutum yake tahiya fashtar da alaihi al'atashu sai ishirwa ta tsananta gare shi kaga ya zo a wani hadisin wata bagiya daga bagaya na banu isra'ila wannan bai korewa kuma a samu wani a al'umman manzala salasalam shi ma makamancin wannan tafaru Allah ya ba manzana sassan labari. Kisa waccan macen daban ta banin Isra'ila, shi ma wannan kuma kisa shi daban. Sau da haka, fanazala biran, fashtar da alaihin atash sai kishirwa ta tsananta ga wannan mutumin. Fanazala biran sai ya shiga cikin wata rijiya daga rijiyoyi fashari ba minha, ya sha daga wannan rijiya, mana babu guga. balantana ya sa ya yi abin ga tsananin ishirwa sai ya shiga cikin wannan rijiya kaleka ka ga yadda ɗan adam in yana tsananin bukata ko da kuwa kaga zai iya haɗuwa da wani abu a ciki to amma tsananin kishirwar da yake shi ya kwammace in mami zai faru wadda ya shiga ya samu ya sha wannan ruwa sun makaraja sai ya huta fai daho bi kalbin sai ga maka wani kare yalhasu yana lallagi yana hutu harshe yana kadawa ya kulu tsara min al'atash saboda yanda kishirwa ta tsananta har ma yana cin damshi dan ya samu dan sanyi sanyi haka faqala wannan mutum sai ya hadi a zuci laqad baraka hada misal ladhi baraka bi yace lalle baraka hada wannan ya kai matuka kwatankwacin matsananci kishirwar da ta faru gare ni tunda ai kaga tsananin kishirwa ta sa har ya shiga cikin rijiya sai kalli rai gare shi wancan kara rai gare shi kenan yadda karen ne yake huddo harshe ni Allah ya karrama ni ya bani hanyoyi da dubarun da zan yi shi kuma ba shi da wannan famana a huffahu sai kuma shiga cikin wannan rishiya famana a huffahu sai cika huffin shi da ruwa sun ma'amsaka hubi fihi sai riko da bakin shi kalai aka ga irin dubarar da yi kuma da wai yunkurin ma aikin matuwa saboda kare ne ba ya dawo ya shiga cikin rijiyar ya ɗebo ya kasa wanda yau za ka iya samun wanda ko ɗan adam ba zai ma wannan aikin ba da za ce ga wani ɗan adam tsananin kishirwa ya tsaya ba kan shi wahala ya yi wannan ba zai ma ɗan adam ba in dai har za a kai yanda mutum za a yi a kasidan a daji kai kaɗai ne za ka iya ba da agaci ko ko biyu za ku iya ba da agaci wani yana dawara amma wani iya sa hannu cikin ajihun shi ya lalibi abubuwan da suke cikin ajihun shi na duniya ya ɗebe na wancan ya ɗebe na wancan ya kaɗa ya tafi shi duk in mutuwa suke waɗannan su mutu in wani yana ce ya ba shi ruwa ne duk ba zai ba su wani agajin ba zai ɗiba abin da zai ɗiba ba mamaki shi kaɗai ne gurin ba mamaki da inda zai kira wasu ya kira agaji kaga da za a iya ceto ransu amma zai iya bar tun yin dare har su kwana kai wani ma za ka ga shi ɗaya a wani guna har ya kai wani geji na abin to inna ma yarhamullahu min ibadihi rahama wanda Allah yake jin kai a bayan shi masu jin kai masu tausaya irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama in kana son ka samu jin kan Allah da tausayawar Allah to ka zamanto ya tausaya ma bayan Allah kuma tausaya wannan ba kamar yadda wasu bane suke ganin a an keɓance ba kowanne bane za a taimaka ma musamman kamar karnuka da aka yi umarni da kashewa ko na makamancin haka ai inna na katabal ihsan ala kulli shi Allah ya wajabta kyautata akan komai mutum ne wanzu a ma haddi ko ya kashe za a kashe shi amma yace da Allah ku bani ruwa to abin da ake so a bashi ruwan nan annamsa sai ya ga wani yana jan dabba zuwa zai yanka kai na hawa maka sai annamsa sai ce suqa ilal maut sauqa kwantar da ita zuwa kashewa kwantarwa kaga yanka ta za a yi za a yanka dabba da asahiyal amma an kaga tana buƙatar ciyawa da ishirwa tana ji ishirwa da wannan a ranar layya ne za a yanka kan a yanka tan ba ta kan a yanka tan ba ta ciyawa da ruwan da abin ka gani to za a ma mutu haddi aka ce wai za ka tanta fa'asunan katira wanda ya kisa ma za a kashe shi don za a kashe shi a kyautata kar a dinga gaya mai babbakun maganganu a dinga gaya mashi kaza Allah subhanahu wataala ba ya san wani ya kula tsara min al'aqash fa sai mutumin ya ce laqad baragha hadha mithlu alladhi baragha bi wannan kare ya kai kwatankwacin irin matukar da ishirwa ta kai mu famala a huffahu sai ya cika huffinsa sun ma'amsaka hudu fiye sai ya riko da bakin shi sun maraƙiya sai ya tattako ya hayo ba saƙal kalba karan nan yana wannan guri bai bar gurin bai shayar da kara ba shakarar lahula sai Allah ya gode ma aikin da ya faga farla sai ubangi subhanahu wata'ala ya gafarta a gare shi qalu ya rasulullah sahabbai suka ce ya maki wayan lana fil baha'imi ajra wai a dangane da dabbobi ma muna da lada ana ba mu lada ƙarafi kulli kabidin ratabatin ashir cikin duk abin da yake da ɗanya anta ma'ana duk abin da yake da rai to za a baka lada wanda yake na sadaka Allahumma sai abin da aka yi umarni na kashewa to kaga shi kuma addarar yasa abin da aka ce a kashe kamar kare ne na hauka kaga in baka kashe shi ba shi kuma cutarwa zai kamar tsakaka baka zo baka ringa zuba ma tsakakka ruwa ka ce fi kulle za ta kabi da razaba a a'a wannan makiya ce annabi sallallahu ya ce makiyar mu ce makiyar kagan mu ce annabi ibrahim alaihi salam to kaga a nan gurin maki kuma ba a haɓaka shi kaga za ta illanta ka yaushe za ka zo ka dinga ba tsakakka abinci ko karan hauka shi da ya haukace yin kanka zai ko ka dinga zuba ma mace zai da kunamu kana kiwon kaga wannan duk makiya ne maki ba ko beraye ka dinga zuba ma bera kuli-kuli da ruwa da abin nan kaga sai a ce mutum ya samu taba hankali ko ka ce bera yana da bukatar ruwa bari dinga zuba ma beraye na wannan su makiya ne an yi umarnin a kashe su masu cutarwa ne ba za a bar su ba su abin da ya keɓance su daga nan sau da masu cutarwa ne ka gani wannan yana nuna mana fadla da take tattara da shayarwa shi yasa wani daga tabi'ai Allah cikin shi da rahama yace man kasara zunubuhu fa alaihi bi saqil ma duk wanda zanuban shi suka yi yawa yake aikata miyagun ayyuka yake neman tuba shedan yake kubo shi yake samun tashi hankali yace fa alaihi bi saqil ma yace ana umartan shi da shayar da ruwa saboda hadisin waccan karo ta bari Isra'ila kaga ai mai aikata kaba'ir zunubi ce amma sababin shayarwa sai Allah ya mata muwafaka ta tuba har ma ya karbi gaggawar ta yahi mata yace to in zunubin mutum ya yawaitu lalle ya lazumci shayar da ruwa shayar da ruwa haka nan sa sai ce masu adibin ubada yace mahaiyata ta rasu in nayi sarka zai amfane ta ma ke ce kwarai ya ce wace sarƙa ta yi a nan sai sai ce a fudalu sarƙa saƙayul ma fiyayyen sarƙa shayar da ruwa kuma an waɗi cewa shayar da ruwa yana jayewa jin kai da rahama hatta da ma a musibu in har ya zama a fudalu sarƙa saƙayul ma kuma ita sarƙa tana tunkuɗewa bala'i kamar yadda nan sai sai ce sana'il ma'ruf taqima sari asu aikata kirki yana kare mutum daga muguwar faɗuwa ta darakar umuwar umumi sadaka ya ci fulawa ta'ala a durruku mai surukun ala aduwiku to kaga in hal taimakawa in har sadaka tana taimakon mutum akan waɗannan to ina ga kuma a fadalin sadaka shayar da ruwa kaga shi kuma shi ne sama shi yasa aka ce asar ya zo daga magabata da yawa suna yin tawassuli da shayar da al'umma ruwa a lokacin da suka shiga wata musiba ko a lahiyarsu ko a lahiyarsu kamar yadda Abdullahi ibn Mubarak ya shiryar da wani da yazo ya kame kukan ciwo a gwiwa shi ya kai shekara kusan goma kuma ya gagarin likitoti yace ka je gurin da ake da matsananciyar bukatar ruwa ka tona musu rishiya yayi haka nan kuma Allah ya warkar da shi musabbabin wannan kamar yadda Abu Abdullahi Hakim al-Saburi shi ma ya kaku kanshi wajen malamin shi Uthman As-Sabuni cewa ya samu wani rauni a fuskar shi wanda ya muzanta shi yake mai zogi ya zamanto ya tashi hankalin shi kuma ya gagara ga wanda suke likitoti shi ma haka ya shirya da shi zuwa ga shayar da ruwa yace yaje samu rijiya ko wani kizana ta ruwa yake zuba kankara yana sanyi yana aga sama al'umma to kaga wannan duka yana shiryar da mu akan akwai cututtukan da ba wai kwayan magani ba za ka sha aikata alkhairi da kirki sai ka ga ya sa kawai kwata-kwata ka samu lahiyar da baka taɓa tunanin ka same ta ka ɗauki wata ibada daga ibadodi ka dinga tawassulinta ka ga ya addu'a ba magani ba ne ka sha amma ka ga addu'a tana warkar da cuta sama da yadda magani yake warkar da cuta wani lokacin ma addu'a sai ta zama sababin da cutar za ta karbi maganin sababin addu'a shi yasa sai kaga mutum ɗari sai su sha magani sai kaga goma sun warke amma zora ba su warke wani ya ɗauka tasirin ga maganin ne a'a kai baka san shi wani maganin ma zai sha sai ya yi bismillah kai ka aha kawai a baki kana ga ai maganin kawai da an sha shi an ƙare ka gani ƙarfin zuciya shi da yarda shi da Allah ne mai yi shi yasa sai maganin ya yi tasiri kamar addu'a ce kaga addu'a wani sai ɗauka mujarradin lafazin ne shi yasa ma wani lokaci wani sai ce wannan addu'a ɗin ai kawai da an yi ta mujabin da'awa ce wannan da an yi ta kaza saboda wane ya yi wane ya shi wanda ya yi kai baka san ba lokacin yana cikin matsananciyar bukata da irin karfin zuciya shi da dogaran shi da Allah da yarda shi da Allah ka gama da wanda shi da shakka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kaga ai ka annabi Yunus da ya fadi shikenan cikin ki Allah ya kubutar da shi to yanzu in ka samu wani ya miliyan 100 ma amma ba yanda za a iya kubuta he miliyan 100 ma ba wai kwaya ɗaya ba annabi Ibrahim alayhi salam ya ce hasbi Allah wa ni'mal wakil wani so nawa zai saboda daga zuciya ne daga zuciya ne kenan wannan yana nuna mana shayar da ruwa ɗaya ne daga cikin hasanatu wanda Allah yake so kuma wannan shayar da ruwa ya gama inda ka kai gurin da aka yi bukata ƙauyen da ba su da ruwa ka musu kora shi ko kuma ya zama gurin da al'umma suke amfani a sha a yi arwalla a yi wanka a yi ibada da shi ai ka gaba ɗaya ba ne ba da wanda ba nan ba a sha a yi arwalla a yi ibada ka kwatanta shi da wanda ba shi ba ba ɗaya ba ne ba Allah datar da mu kenan wannan ya nuna mana fadalar shayar da ruwa fadalar shayar da ruwa da jika hanta ta dukkanin wani wanda yake mai rai wanda yake mai rai kuma in har za a shayar da kare ruwa a samu jinka Allah da gawar Allah min babu aula kenan dan adam inda Allah ya karrama wannan hadisi Imam Bukhari ya maimaita shi a kitabul wudu babul ma alladhi yusal bi sha'r al-insan sai kuma mazalim babu al'abari ala turki izanin ya ta'azza biha haƙa rijiyoyi a hanyoyi yanzu da wanda sai je daji kawai sai a tona risha matsayiya kawai sun je cikin samu ruwa ka je ka yi foraji a daji daji a samu ruwa ko kuma tona wani kududdufi ko wani abin da zai zamanto kenan al'umma tana samun ruwa a kitabul adab babu rahmatin nas wal bahari jin kan mutane da kuma dabbobi tausaya ma al'umma da kuma dabbobi wannan kuma ko ma'aikaci ne ko ma'aikaci ne na idiroli ko na abin da ya zama yana sauƙaƙa cikin aikin shi duk inda za a zo a kame matsalar cin guri kaza zai iya yanda zai ya ga cewa an samar da wannan hanya to shi ma ya shiga cikin wani babu mar'a anna sahibal haudi wal qirba ahqqu bi mal wannan babe zai mana bayanin hukuncin wanda yake ga sahibal hau ma'abucin tarki wal irba da kuma sarka haku bi ma shi fi cancanta da ruci mutum ne yake da rijiya ko tarki ko bambu to kaga kai kai cancanta ruwan mallakin kai duk da wannan kyauta ce ta Allah subhanahu wataala gaba ɗaya a dukule a far'aitum alma allazi tashrabu antum anzaltum min almuzni am nahar almuzni Allah ce ku bari labari wai ruwan da kuke sha ku ne kuke sabko shi da gizagizai ko mu ne Allah ce kai da mun ga dama launa sha'u da mun ga dama laji annahu ujajan sai mu maida shi ruwan zartsi to dan mi ba za mu gode ma ba Allah sannan mu share mu ruwa Allah ne mana kyautar shi ana wurin ruwa dan ka hudo famfo makwabtan ka budo daya biyu ku dauka budo daya biyu ku dauka me za ka rubuta shi ba wanda za ka rubuta shi wata makaranta ba su da famfo ka je ka jayo ruwa famfo ka samu sun yi so su ringa biya ko kuma ka je ka amshi fakcir in wata makaranta ko na masallaci duk lokacin da fakcir ya kaza a bani ne zan dinga biyan wani ka gani a baya an yi lokacin da ya kaga famfan makwantai sai a ji an cire ruwan famfan makwantai famfan makwantai an cire ruwan shi ka gani ka gani shi yasa za ka ga irin wannan abubuwan ma gida mu har yanzu a baya muke ka kawai mutane su rinka munafasa da wani Najeriya da wani ina ne a yaushe kai a irin su Najeriya za a biya ma wuta wai ko ruwa na masallaci ko a maka wani abin wannan ba ma abin mamaki ba ne kuma in muna haɗi ma mamaki ma suke ka gani irin yadda ake biyan na wasu ma'aikatu in ameri ma za tsami a dinga tsamiya masallaci ne abin nan ne da wutarsu da ruwansu kawai a haɓɓaɓa ma al'umma shi kenan tun da abu ne ne na Allah kuma misali ne na jawa in merin ma za ta biya kaga merin tsarin ga biya ka gani yadda ake biya wa tun da duka ne matsala ne na al'umma me matsala shi kenan cin kuɗaɗen al'umma a ɗiba a dinga biyan kamfani kuɗin shi a samu ruwa a sami abin nan duk masallaci dai a ce bai huce ba bai yi ƙarfin wannan ba sai kuma sakaki wani lokaci hallau za ka gana mutane yanzu ya ga wutan masallaci ko na ruwan masallaci sai ta kai yanda sai kaga ya ba da shaddansha wani ma ya cire kaga da gudu sai ya sauri a je a turo kaga nan duka sakaki ne fisa billah abinda muke wannan da shi bai kamata ba a ce ana samun na kasu a shanibin shi in kyasu da za a samar na masallaci zai dinga yi yan asusun za a kuma su mutabarri'ai za a samu su dinga amfani da wannan to wannan kuma yana daga ta'amir na masajid wa ana radiyallahu ta'ala anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala والذي نفسي بيدي لأذودن رجالا عن حوضي كما يزاد الغريبة من الإبل عن الحوض daga abu huraira Allah ƙarin ran a gare shi manzala sassa ya ce wallazi nafsi biyadi na rantsa muku da ubangijin da raina ke hannun shi lazu dan narjala tabbas zan kore waɗansu mazaje an haudi daga taukina kama ya zaru da garibatu minal ibri kamar yadda ake kada ake korewa baƙuwar raƙuma baƙuwar raƙumi anil hauzi daga tabki na wanda yake mai tabki kaga mahallin shahid a nan gurin ai mai tabki saboda haƙƙin shi ne mallakin shi to manzalar sassalam alkausara mallakin shi ne inna a tsaina kalkausar Allah ce mu ne muka maka kyautata to kaga manzara yace la'azu danna lalle zan kore tunda mallake shi ne sai ya ga dama mallaka shi ce in ya ga dama bar in ya ga dama ya kore to kuma wanda suke za su sha tafkin Allah subhanahu wataala ya ambata waɗanda suke kan tafarki al'umman manzara sassan na haƙiƙa su ne masu shan wani a labari na ummu isma'il Hajar lokacin da Annabi Ibrahim alayhisalam ya kata ajiye ta a Makka bayan malaika Jibril ya buga kafari je zanzam ta bulbulo wanda yace mallakin ta ne da ita da danta kaga lokacin da jirum suka zo za su zamna sai ta ce amma ba ku da haƙƙi akan ruwa za ku zamna ku yi amfani da shi amma mallaka ta ce da dan da ni da dana kenan wannan ya nuna sahibul hawl wal qirba aqu bi kai ne ake tahiya sai kake da sarkar ruwa to ruwan naka ne zaka ba saura su sha kai kana iya wankewa ido amma kaga su wani bai zo bai ma abin nan gwargwadon abin da ka bashi shi to haka in tamki ne haka ya abin nan ne mai abin shi yake da kenan shi yake da tahaffumi akai ya ba wanda ya so ya hana wanda ya so he dai bai da haƙƙin bai bai da kyau ya hana kenan wanda yake matsayi kamar yadda can gurin aka nuna haramun ne yin haka wani radiyallahu anhu wani wannan kuma ya nuna a hilin kiyama da akwai waɗanda sai sun ga manzara su sai ya gansu ka sa haka akwai masu Allah sa mu ga annabi Allah sa ya ce sai ai da kaga annabi a can wani ce hasken ko kyalga gaske an kare eh ce hasken kadan ma in hasken ma ka gani kawai shikenan an kare eh wani ya ce to ga aya ta gana annabi in ka yi da sallah ka ce wa idza ra'aita tammar aita al-ilmi kanka to sai ka ga abu sai wannan aya ce ta ganin annabi sallallahu alaihi wasallam zo da hasken ma da ka gani an kare ko hasken ma kana shi an kare to kaga yanzu a zo dan da higa su ga manzala sassa sun ganshi sun ganshi ya gansu kuma ga huskar da haske hannun da alama arwalla kafin ma da alama arwalla kawai sai a shiga tsakani za a anamsa zai karbi bakwantarsu tunda da mun tashi duk gabaki daya za a ke ci anamsa sai ci ana faratukum alalahu ne zan je in dakace ku mahaɗanmu inda za mu game da wanzanar sassana gurin tafke shi can ce mahaɗu da annabi sassai da mu can ce annabi sassai ce mahaɗu da ku a wajen tafke na to inda za mu haɗe da wanzanar sassana wajen tafke shi sau da an yi tsayuwa an yi kaza kaga akwai buƙatar babban abin da mutum zai buƙata ruwa to yanzu kenan can gurin annabi sassai can ne zai karɓe mu yana can yana jiran al'umma shi ce ana faratukum ala hawt zan je zan dakace ku a wajen tafki sai an zo kawai jama'a dandazo suna zuwa yana karɓar su suna zuwa yana karɓar su ga adadin kofuna ba wani zai tare wani ba kofuna ya kai adadin taurarin sama ahala minal labani ya kuma madara haske a a a a abiyatu minal labani wa ahala minal asal ya hizu wasaki kuma wanda ya sha ba zai kuma jin kishirwa ba abadan to kawai an tunkaro su ga bala'in kishirwa a nafsar sai ce kawai sai in kore wasu mazaje a watarwa ya ce kawai sai bai yukhtarif duni sai wani mala'ika ya sha makace tsakani na da su kawai wani banga-banga sun kuzo kawai mala'ika sai kawai banga-banga ya gicciye tsakani na da su kawai sha makace a lokacin sai ce jama'a ta ce sai ya ce a'a la ta dare ma hadasu ba'da baka san matsiyar da suka kirkira bayan ka sun wacanza alƙawalin da ka bar su a kai kaga nan sassa ai hadisin irbad yayi wasiya ko lokacin da ya ce wa azana rasul mu'izatan wajilat min al-qulub wa zarafat min al-uyun fa qulna ya rasulullah ka annaha mu'izatu mu'tin fa awsiha ya rasulullah wa azinnan naka kamar yana bari alamal ban kwana kake mana imana wasiya ya nafsa sai ce alaikum bi sunnati ina umarta ku makalkale ku da zanci sunnata wa sunnatul khulafa min ba'di da sunnar halifofin da za su zo bayana azu alaiha bin nawajib ku ciza ta ku tankata da hakoran nan naku na ciza kuma iyakum muhdathatul umur a hirkinku da abubuwan da za a kirkira baya dama ya ce fa ina man ishirin ku fasara ikhtilafin kathir wanda ya tsawon kwana zai ga abin da ya sani da wannan wanda ya dade a duniya zai ga abubuwan mamaki kaga yanzu a da mu sanin mu kanmu ma abin da muka gani kawai haka ce maka duk da mu ma dai mun ga wasu abubuwan can lokaci da ake yi na sabo an ce maka babban dare kaga ai akan zuwa mauli a ɗauki motoci maulin nan za a yi sati a je manyan gari su buɗe taro a kama duk wasu makaɗa su zo ana ta zinace-zinace da shaye-shaye da rere da saɓan Allah sai an yi sati ana wannan saɓan aka ce ma daren sallah ne ana ba lada ba zini ba lada ba zini duk abin da kake so daren mauli ba lada ba zini saboda an cutar da mutane kagani to kaga duk waɗannan abubuwa to yanzu a da za a zo a zauna ƴaƴan ka karanta wannan abubuwa yanzu fa ka leƙa ka ga yadda ake kaɗe kaɗe waƙe waƙe wane ne in maza ɗan daban maza Allah wane ne in maza haka za ka yi ta ce ka yi ta ganin wasu fasikai da wasu na ana ta kaɗe kaɗe da rere da waƙe waƙe da sabon Allah abubuwa da ke wanda suke yi da an ka tado su yanzu sai su ce kai wani abun gaskiya wadda a wasa shi to kuma haka dama bid'a ta ji Allah kare yace to lalle a hirdin da zaran ka canza shi kenan ka halaka Allah kare wani warada wannan yana daga mafi hadarin hadisin da yake magana a hadarin bid'a hadarin bid'a Allah kare wani radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatu la yakallimuhum Allah yawm al-qiyamah nau'i uku ran kiyama Allah ba zai zance da su ba ma minkum min ahadin illa sayukallimu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman babu wani daga cikin ku Allah ya zance da shi babu tarjuma to wadannan la yukallimuhum Allahu yawmal qiyamah Allah ba zai zance da su ba wala yanzur ilaihim ba zai musu dubin rahama ba rajulun harafa ala sil'a mutumin da zai rantsa ya fusa wata hasha abin sai da hawa laqad aqa biha akthar mimma aqa zai ce na sai ta sama da yanda ka taya mu ka ji lazumin wasu ganin suke wayan nan wani kwarewa kasuwa ne ce kai wani ya iya kasuwa wani ya iya kasuwa ka je ka jama kanka kawai ka ci da iyalinka da haram me matsala in Allah ya sa mutum zai saya kawai zai saya ba dole bai karan amma ka ce na rantsi wannan abin jika tara na sai shi sai da haka duba ka ga ribar da zaka bani kuma ƙarya ce jika biyar ma karshen ta yi wa huwa kadhibun alhali ƙarya ce ba wa rajulan halafa ala yaminin kadiba da mutumin da zai rantsuwa a musaran ko ƙarya ba da asr bayan da asr li yaqta tsiya biha ma la rajul muslim dan ya datsa dukiyar mutum musulmi abu ba na shi ba kawai ya sha rantsuwa ce da shi wani ya ara ma gona gida wani abin amfani wani abin kawai mutum ya rantsi a lambare ya ce wannan abin nashi dan ya cuce ka ko ka bashi ramce kawai ya rantsa ya ce a lambarin ya biya ka akwai da ko bashi ka bashi ba kawai sai ya rantsa ya ce ya biya ka ko ƙur'ani sai in gina biya ka wannan ba ruwan Allah da shi wa rajulun mana a fadala ma'ihi da mutumin da zai hana jingin ma'ihi ruwan shi kaga ya aka ce ma'ihi ruwan shi sau da ruwan mi mallaka shi ce kenan sahibar hauta abu to duk da na ba duk abu akwai abin da naka neman ka ibada shi kuma Allah zai kama ka duk kuɗi da aka ce sadaka ka taimaka ai kuɗinka ne mallakarka ne amma ka ƙi ba da zakka kuma za a ma azaba ma ihi fa yaqulullah Allah ya ce al yawma amliku fadli a yau zan haramta maka fadalata kama mana ata fadala kama mana ata fadala ma lam ta'man yadaka kamar yadda ka hana fadalar abin da ba hannunka ba ta yi kamar yadda ka hana kingin abin da ba kai ka tona shi ba ba kai ba ka tona rijiya a fara'aitu mulma allazi tashrabun an kuma anzaltu min al-muslim kai ka kirkiri ruwan kai ka halarci ruwan da zaka hana mutane ruwa to Allah zai ce kamar yadda abin da malam ta'amal ya yi abin da ba hannunka ba ta aikata Allah ne ya sabko shi daga sama ko ya bulbulo shi daga ƙasa kawai kai aikinka tonawa ne amma ba kai ba ka sami samun da shi shi yasa Allah subhanahu wataala ce ku bani labari in asbaha ma'akum khawran faman ya'tukum bima'in ma'in ya ga wai gari don ruwa ya kwafe ka gani waye isa ya zo da ruwa wanda yake bulbula a waye gari ruwan ƙasa kawai yayi ƙasa sama Allah ya ce ka tai ruwa akwai yadda sai bulbulo ruwan ko bugun ruwan ko sabko da ruwan ka gani to wai duk da Allah nuna mana shi mai iko ne wai abin sai kyale mu bai ba duk baka hankalta wai ka gane kai Allah da ya baka wa atuhum min mali lahi allazi ataku ku ba su duke da mu muka ba wa na akhrajakum min butun ummatikum la ta'lamu shay'an da muka zo duniyar nan tsirara muka zo ko kwandara ba mu zo bare ta Allah ne a kyautar shi ba mu kuma wasu sun yi mu karhi sun yi mu dubara sun yi mu duk abin da muke tamaka mu sai Allah ya faddala ya dauka ya ba mu to dan me kuma abin da Allah ya ba mu kuma ya sa dimbin lada cikin mu ba za mu bada ka gani kadai mu zai tsaya ya tsanake tunani zai ga akwai hadarin rowa da hana balle kuma irin su ruwa wanda duka rayuwa cikin shi cikin shi take wajen Allah min al-ma'i kullu shay'in hayy wannan hadisin Imam al-Bukhari ya maimaita shi a kitabul harf wal muzara'a babu man qala inna sahibal ma'i haqqu bil ma'i hatta yurwa sannan kuma ahiyan babu zikiri ma yukra min al-ihtiyal fil abinda aka hana na nuna dubara da wayo a cirkayya wai ka dinga ma mutane rantsuwa don su yarda kai gwanin kasuwa sannan la yamna fadl mali yamna bihi fadl fadl kala shi ma can gurin ya maimaita shi babul lahima illa lillahi wa lirrasuli wannan babu zai bayyana mana cewa lahima babu shimge da tsare guri ya zamanto kai kadai kake banta da shi sai ga Allah da kuma manzo Allah bayan raba ka killace wani guri ka tsare wani abin nan kawai ya zama kai daga kai sai kai shugaba ne kai ko kuma wani sai abin da ya shahi maslaha wadda take amma misali kenan wanda duk al'umma za su zama to sun amfana da wannan kenan in shugaba ne ya ware wala Allah dan saboda ƙaro al'umma kaza wala Allah dan kaza amma kai ka kebance wannan babu sai ga Allah da kuma manzo an sahabu ne jasama radiyallahu ta'ala anhu inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa lillah babu killacewa da tsarewa wani guri ka keɓanta kai kaɗai daga kai sai kai illa lillahi wa rasul sai ga Allah da kuma manzon shi kamar matsayin abu ne wanda yake na ganima kenan abu na maslahar al'umma sai dai wanda za a ware na Allah ne na Allah kuma na ragowan al'umma ne babu shurbin nasi wa saqai dawabi min al-anhar shayar da mutane da kuma dabbobi daga ruwa wanda yake na ƙoramu wai ya nuna ma ita ƙorama ai wani abu ne wanda ba kai baka tona ba kai baka abin nan to wannan kowa zai karu da wannan ƙorama ce take gangarawa take biyawa to ni ba na tare ban killace kawai ni kadai in ya bin a kowa nan gurin ana tarayya bai keɓanta ba ga wani mutum wanda yake guda ɗaya an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala al-khailu lirajulin ajrun shi doki ga wani mutumin lada ne wani rajulin sitrun ga wani mutumin kuma rufin asiri ne wala rajulin wizrun wani kuma mallakar doki zunubi ne a haƙƙin shi famman ladilahu ajrun wanda yake da ladan mallakar doki fa rajulun rabata fi sabilillah mutumin da yake kiwon doki dan saboda jihadin ɗaukaka addinin Allah faƙala laha fi marjin aurauta sai ya tsawaita mata a zazzargiya igiya a wani makiyaya nata ko kuma wani ɗan dausayi gurin ciyawa sai duba makiyayarta amma sai ya dogo igiya wanda zai zamanto kenan yana da daman da zai zazzagaya kaga da bambanci da wanda zai kiwo sai ya saka ma dabbobin su samu sakewa da kuma wanda zai takura su aurauta ko kuma wani ɗan dausayi ka kawo wani karanka ko wani gidan gona misali sai ka saka su ciki suna da damar da za su kyakkyawa duka ba ma asabat duk abin da ta zamanto ta samu fi tsili ha zalika a tsawon igiyar da ya tsawaita mata minal marji daga makiyaya awin rauda ko wannan dausayi kanin lahu hasanat za a rubuta mushi lada wanda yana nuna ma fadala na kiwo wai in kama dokin doguwar igiya ka gan kai doguwar igiya a makiyaye shi yana da damar ya yi can ya can to gwargwadon tsawon igiyar za a rubuta ma lada ko kuma a sai ma kasa shi a wani dan garka wani dan lambu ko wani kewaye to kaga kuma kana da hasana a nan ma walau annahum qata qiluha inda zai yanke wannan igiya kin ya bar ta kawai haka fastannat ta zama ta yi kilisa ta sukwana sharafan au sharafai ta dan sukwana ta je rata ɗaya ko biyu kana atharuha to san wannan sukuwar da ta yi wa aurasuha kashin da ta yi hasanatin lahu za a rubuta mai lada sai bar dokin sai su kwana ya je ya zo to yana da ladan wannan kai ɗin ma ya kashi can da can yana da lada walau an na hamarat bin harin da za ta zo wucewa wata ƙorama fashari bat minhu sai ta sha daga ƙoramai walam yurid an yasqiya bai nufin shi ya sha da ta bukana hasanatin lahu to lada ne gare shi dokin he ta gudana sai ta je can gurin wata ƙorama sai ta sha to za a ba shi lada kaga wannan yake nuna kenan ita korama ba wai mallakin wani bane kawai Allah subhanahu wataala ne kada sai kuma irin wanda zaka ga su kuma suna saman maraki ko suna saman doki ko suna saman jaki za a biyo korama jaki zai sha ruwa dan bakin ciki da rashin kyan zuciya sai ta ci jakin wannan ya gaba aiki kawai za ta yi ya biyo da dabba gurin ciyawa tana so ta ci ha kawai sai kada ta a wuce ba zai ba ta bol tana jin kishirwa kaga wasu dabbobin har ruwan gwalalan an biyo su dan da sansar da kai kawai sai su take su a yi gaba fahiyya da dalika ajrun to akan wannan yana da lada wa rajulan rabataha da mutumin da zai daure doki taganniyan wa ta'affufan dan wadata da kuma kamewa sai ya daure shi turka ko na makawuce haka sun malamiyansa haƙƙan lahifi riƙabiha amma bai manci haƙƙin Allah ba a wuyan wannan wala zuhuriha ko kuma ga abin da ya sha'i bayanta fahiyar lidarka siturun wannan shi ma ya zama mishi rihin asiri sutura ne gare shi wa rajulun rabata ha fakhran wa riya da wanda shi kuma zai ɗarmi kawai don alfahari da riya a ce gashi yana da wani wa'an da nuna ƙiyayya da mu'adati kawai ya ware ba wani wannan ba zai kawai ci an ware da wakai ne ba turka ba ba wani abu ne ba wani amfanin da zai kawai don alfahari da a ce shi yana da kaza haka za su yi ta rayuwa wani ma ya mutu ma a ci wani ma tsuwa ya wannan kawai shi kenan babu wani bukata da yake da li'ahalil islam wa mu'adata li'ahalil islam da kiyayya ga musulmi fahiya ala zalika wizr wannan zunubi ne a wuyan shi wannan yana nuna mana a dabbobi da kwai dabbobin da kiwonsu mujarradin rike su ma alkhairi kamar doki da annabi sallallahu alaihi wasallam maqudin fi nawasi albaraka an kull albarka an sa albarka kokuwar kan doki kamar awakai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ummu hani ya ummu hani ittakhidhi min alqanam ummu hani ki samu awakai da tumakai fa ina asada baraka ki dinga kiwon awakai da tumakai kiwon su albarka su duk abin da za ka ci da dabbar da kake kiwo kana da lada ciki kuma sannan haɓaka tattalin arziki ne kaga a ce mace tana da dabbobin da take kiwo biyu uku kaga ai abin akwai haɓaka tattalin arziki akwai magancewa raɗaɗin talauci da wahala a samu wata muguwa faɗuwa duk inda za kama guda a saida kenan an samu wani abin da zai zamanto an yi wasu ila rasula sassan anil humur an tambayi annabi sassan dangane da jakai faƙale ce ma zalla alaihi ya shehun illa hadhihi al-aya Allah bai saukar min da wani abu akan wannan sai wannan aya al-jami'atul fazza wadda take ta dunkule wadda take daya daya a wannan mai faman ya amal misqala zarratin khairan yara duk wanda ya aikata ya aikata aiki daidai da zarra faman ya amal misqala zarratin khairan ya aikata alkhairi ko ma ya yake kaga jakki ma shiga karkashin wannan sai kake kiwon jakki kake bashi abinci kake wannan yin shi kun zo sai ka tsaya ka bashi ruwa ka kashi gurin makiya mai kyau kake kulawa da haƙe shi za ka samu alkhairi sau da taimako ne fi kulli za ta kabi da ratsa basara kuma yi amal miskala zaratun sharran yara wanda ya aikata kuma daidai da ƙwayar zarra na sharri kuma zai ga abin shi kamar irin wanda za ka suke tuzguna ma shakuna kaga ai za ka ga da yawa rayuwarsu tana karewa suna bin bayan jaki busu ankara ka gani busu ankara duk wanda za ka yana da jakke ke ma jikin mugunta za ka kawo rayuwar shi tun yana yaro hal ya tsuwa kawai yana bin bayan jakin wannan saboda alhaki Allah kare wannan Imam al-Bukhari ya fitar da shi a zakka babu ismu mani'uz zakka lefin da yake tattare da wanda suke hana zakka na dabbobi an ce za a tattara dabbobin su ringa tattaka su a hilin kiyama a tafsirin na suratu ali imran ya fitar da shi a babin da yake magana kan faɗin Allah wala ya sabanna alladhina yabkhuluna bima ta'awna min fadlihi huwa khairan lahum a tafsir na suratu bara'a walladhina yakunzuna dhahab wal fidda sai kuma a kitabul hiyal babu zaka wa la yafarqu bainal mujtama wa la yajma'u bainal muftari khashyata sadaqa ya mai mai tashi a waɗannan gurare saboda haka wannan shi ma ya nuna mana abin da ya shahi ƙorama to wannan akan tarayya cikin mutane dabbobi duk baki ɗaya shi ba na wani mutum ɗaya ba ne ba saɓanin kenan abin da ya shahi tafki ko kuma rijiya ko na abin da mutum zai zamanto ya tona shi ga haƙƙin shi wannan ya keɓanta ga reshi babu bai ilhatsabi wal kalabi wannan babu zai bayyana mana hukumcin sai da kirare da kuma ciyawa ciyawa da itace itace da ciyawa alhatsabi itace walkara menene hukumcin mutum ya je daji ya datso itace ya kaya saida ko ya yi ziki ko ya kaya saida haka ko ya kona ya kaya saida gawayi ko ya saida ma iccen haka ko kuma ya je karto ciyawa yaya hukumcin wannan in dai ba ɗanyen ice ba zai je sare ya ta'addanci to kaga wannan akwai laifi ka je kawai don mugunta don maslaha kanka kurum ka tarra wani ɗanyen ice ka share shi ka tattara kai don ƙaruwarka alhali gidan tsuntsaye ne aljannu ne ‘yan adam ne matafiya ne duk kawai kai don saboda maslaha kawai ka je ka kashe ɗanyen ice to wannan ba shi ba ake maka zance an ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu qala asabtu sharifa ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam na samu a ganima da aka yi tabadar na samu sharifa wani tsohon raƙumi ma'ana wani da ɗaɗɗar raƙumi fi maganami yau mai badar na samu wani babba daga manyan raƙuma a ganima ta badar ƙale cewa tsani rasula sa sharifan ukura kuma sai annabi ya mun kyautar wani raƙuman na daban kaga wannan yana nuna mahimmanci na mubadala ta kyauta haka annabi kuma yake saba masa habban shi Anas ibn Malik yakan sa ɗiyan shi ma juna wa juna yace ku dinga mubadala kyauta saboda tana jayowa kauna ko ɗiyanka kake sawa su saba da ima junan su alheri wance taimaka ma wance wanda yawanci zaka ga irin wannan ma yana neman ya kaura wani sai kaga yana da ɗiya Allah ya hore ma wance wance yana ce amma wai baka iya sa ɗiyanka juna wa juna ma tun kana da rai wani ya taimaka ma ɗaya alhali wancan ya yi wancan ƙarfi da ɗaya ya cira yana ma'aikaci ne ko ya samu kasuwanci sai ba dan baka iya ba sai ka ce to kai dinga biya ma wani da wani lakwal kai dinga ba ɗanninka kaza ko kuma ka sa kuɗin ma hannun wani sannan shi ma wancan ka sa mubadala kyauta don su saba da wannan ita kuma kyauta ba sai wanda bai da ba ake yi ba kaga ita bambancin ta da wancan na sarƙa akan yin kyauta don wata manuwa kawai ta kenan ƙara danƙon zumunci da kuma ƙaunar juna ko da mutum yana da sai ka yi mushi to babe kenan na kyauta shi yasa manzala su sai ma sai da na ali kyauta sai kuma kaga kyautar irin yadda take da muhimmanci a tare tsakanin sarki da sarki sarki da sarki kana aure da diyar mutum ko da a munasabata ne azumi ne sallah ce kaza ne kaga a ga wannan ba ka yanka rago biyar ba gidanka kuma sarkinka ko ɗan bunsuru biyanka bai ne ka hudu wata karwata wai ka aika mishi kaga babu abin da cikin wannan to kaga annabi sallallahu duka wannan mubadala ana yawata ne shariban ukhra fa naqtuha yawman inda babu rajul min al-ansar sai na gurhanar da raqumin na wata rana kohar wani daga ansar wa ana uridu an ahmila alaiha izkiran li abi aw manwata da na gurhanar da raqumin saboda in karto tsabre in labta dan in je in sai da wannan tsabre kin ga makera wa ma'isa ighun min bani kainuka muna tare da wani makeri daga makera na kabila ta bani kainuka ɗaya daga kabilu guda uku wanda suke zaune a ƙwaryen madina ita ce kabila ta banu kainuka banu nadir banu ƙureza to su banu kainuka yawancinsu makera ne sana'a ƙira suke sai zo da shi suna amfani da iccen tsabre saboda kamshin shi da wannan wajen kenan abin da ya shahi a saƙa su da suke yi wajen abin da ya shahi kenan saƙe-saƙensu ya ce wa na wuri da wani abi a ha fa na fito ha yau man wa na wuri da wani amila aliyu a zafirar li'abiyu ina nufin in ɗauko tsabre don in sai da wama iya saye gumin bani kainuka muna tare da wani makeri daga yahudu banu kainuka wannan ya nuna mu'amalar kasuwanci koda da wanda yake bai yahudi fa sa'inu bihi ala walimatu fatima saboda in nemi taimako da wannan ciyawar da zan yi in saida akan walima auren Fatima in nemi taimako da wannan kaga yanda mazaje suke kar ka zo aura ma diyar mutane ka zo ka miƙe kawa ka ce wallahi ba yi ba albashi aikin namu dama projen ce yanzu kuma ta tsaya kana zira to sirkin naka zai dauko dan abin da ya aje bayan ya cira ta tun tana karama ta girma ya baka kuma yanzu shi kake so dinga ɗebowa yana baka hallau a ga muka kashe shi ta gani a ƙa'ida koya za ka yi can kai za ka je ka dama namiji ya ɗan waya kuma a ce ma arziki ya zaɓi sana'a to ka laika ne ka sai da na'ari ya ce yana je don sau da karto wannan in kai in sai da fasa yi nabi ala walima ta fatima don in nemi taimako da wannan in yi walima na auren fatima radiyallahu ta'ala anha diyar annabi sallallahu alaihi wasallam wa hamza bin abdul muttalib yashrabu fi dhalika albayt hamza bin abdul muttalib ashe na cikin wannan gidan yana shan abin sha na maye saboda lokacin ba haramta giya ba kaga hamza ya yi shahada a shekara ta uku da hijira a yakin uhudu wannan kuma a shekara ta biyu ne shi kuma giya sai daga baya aka haramta to lokacin ba haramta giya ba hamza yana cikin gidan ashe na wannan ansari din suna shan giya wa ma iya yace wa ma'ahu qainatun a tare da shi da wata zabiya faƙalar sai ta ce ala ya hamzu da shirafin nuwa'i ya ce ala ya hamza ka saurara gare ka ya hamza ka yunkura li shirafin nuwa'i ga waɗancan taguwanni waɗanda suke manyan taguwanni wanda suke ƙosassu a yi waƙata ta ta ce wahunna mu'aƙalatun bilfana'i a ƙarashin baitin ta ce su abubuwan yi ma da baibayi ne an ɗarme su a can waje hili da iski na filin bata minha ta ce ka ɗora wuƙa a ƙirjinsu wadda rituhun na hamzar bidimai ka kwaɓe su da jini wajin hunna min a tsiyabi sharab kuma ka gaggauto da gurin da ya yi daɗi ka gaggauto da hanta ko kuma tozo ɗin ƙadira min tsabihin aushi shuwa'i abin da ya sa ka gaggauta ka kawo abin da ya samu na gurin da ya yi daɗi a cikin wannan raƙuma an ko kuma tozo ko a daho a tukunya ko kuma a gaso a yi gauga a kama mashaya kaga mutum ya yi tillakiya kuma zabiya ta ziga shi ta mai kirari kaga mai zai biyo baya sai aikatawa saboda haka kawai a lokacin yana jin wannan da abu ya ratsa shi fasara ilaihi ma hamza bisaifi wannan ‘yan raƙuman na sai da na Ali guda biyu, ɗaya ganimar badar, ɗaya kuma a nausa sai mashi kyauta, kuma a su ne ya zo zai lamta tsamre ya kai ya sai da a yi walima arme, kawai sai gashi sai da na hamza kawai fasara ilaihi ma hamza bi saifi, kawai hamza sai kansu da takobi. Fajab ba su ne mata huma, da ya soke su kawai take sai kwai kwalho tozansu, wa bakar khawasir huma. a take kawai sai ya farke kirjinsu sun ma aka zamin aka ba da hima kawai ya fusgo an ta da tuni an ziga shi an kare kawai kenan me ya mafi sauki tozo da kuma anta kawai sai ya kamfato wannan ala ali sayyidina ali ya ce ba nazartu sai ne dubi ila manzirin afada'ani zuwa ga wani abin dubi da ya tunzura ni kawai ina juya sai daga kamine ne wannan tuni an kare kawai raƙumma na sun koma sunan sinama ga an taron gurin a hannun da tozan su tuni an yabi nan fataitu na biyan lasa lasala sai ku na je gurin annabi sassana wa inda zai da bin harita zai da yana gurin shi ba a kabar tsohon kabara na ba shi labarin ga tashi hankalin wanda ya faru ba kare jama'a zai da sai hutu suna tare da zai da bin harita masoyin annabi sassana fan tsanaktu ma'ahu sai dina ali ce ni ma na tayi tare da su fa da khala ala hamza ma ke zo shiga wajen sayyidina hamza fa tagayyaza alai ya kausasa magana gare shi saboda abu yayi muni farafa hamza basara hamza tani yana bige sai daga dubin shi wa qala yace hal antum illa abidul li abai yace ai ko ku zama baface matsayin bayin iyaye na ne farja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuka haqiru annabi sai ya koma yana ja da baya hatta kharaja al har sai wata saboda ya ga Hamza baya cikin hayacin shi wa zalika qabla tahrimil khamr wannan kafin a haramta giya ne wannan al'amari kale ka kaga munin kayan shaye-shaye dan Allah kale ka kaga munin kayan shaye-shaye yanda abin shaye-shaye ke sa abin dan adam ya aikata abin da la yukal yanzu duk wannan ta'addancin da kaga ana yi ba cikin hankali bane za a sha kayan maye wani matashi babu jimawa fa a Kano kawai an wuta an aiki yaro ya je an suka an ɗinki gidansu kawai yaro yana shiga gidan uwayen mashayin busuna kawai ya kama ɗan mutane ya daddatsa shi kurum ya sa abu ya jefa saman saman ruwa ana ta neman yaro anguwa ana ta nema kawai sai wata karama yarinya da wata zo ta ce wane ya jefa muku kayanku da wannan can gudun haddace dare ya yi ma ba ka aka ba kawai da aka yi ne kawai da aka duba yaran nan ne ya daddasa kawai ka gani banda wani yana ta neman a bashi yayin shi ta bashi kudin shashi tana abin nan suna saman bene yana ta yaro yana kuka kawai sai warce hannun yare ya wurgo shi daga sama to kaga irin wannan musiba shi yasa duk abin da kaga musulunci ya haramta shi duk abin da musulunci ya haramta shi kawai barin shi shefi abin duk abin da ka gani babu abu banda munin sa mutum ya mutu ba imani babu abin da yake sa mutum ya mutu ba imani kamar abin maye mafi yawa za ka ga masu shan kayan maye su duk ƙarshe mara kyau za ka ga masu shan kayan maye sun yi shi ka ga musibar wannan to dai ka ga haka wanda yasa sai aka haramta giya kwata-kwata wannan ya nuna mana kenan halaccin mutum ya je karto ciyawa a daji ba gonan wani ba kaga ba ka je ba ka samu harawa kaga da harawa ta, wani ciyawa wake da aka shimka ka je ka karto harawa ka ce an ce ciyawa ta kowa ko ta abin nan a wannan a daji kawai ka je daji na abin nan ka samo ciyawar ka daban ko an saki kara ka je ka daddatso ka ka saida shi yasa manzala sai ce la an ya kudu adukum habula ɗayan ku ɗauki igiya ya je saro ici ya kaya sai da ya je mai kama wani hannu ya bashi ko kuma ya hana shi sai mu tsaya nan gudu abin nan kawai ya zama daidai Allah tsara mu Allah da Allah gafarta sakuran mu Allah subhanahu wa ta'ala ta bacci addinin musulunci da musulmi ya rabbal alamin Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki ɗan umma musulmi musamman da suke Falastin da sauran guraren da musulmi suke cikin jarrabawa ya rabbal alamin Allah sa albarka cikin duk abin da ya arzuta mu da shi albarkacin rayuwar mu ya albarkace mu cikin duk al'amuran ya rabbal alamin wanda ba su lahiya Allah subhanahu wa ta'ala ba su lahiya wanda suka riga mu iyayen malamai da kuma Allah cikin su da mama ya rabbal alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk